أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adwatun nabawiyya ya dabil hayati al-yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi shafi na ɗari da talatin da bakwai amma dai ba rubutu a wajen kuma da shida to a ƙisun musabi adabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil buka' wato izini na bakwai ladubban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil buka cikin kuka kuka البكاء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء هو إسبال الدموع ألما وندما وكدرا وهيانا فرحا وهو أيضا إسبالها غما وحزنا وإن كثرة الدهك والمبالغة والمبالغة فيه أمر غير محمود في ديننا ولا أكس ذلك فإننا نجد البكاء أمرا محمودا ومرغوبا فيه وفي التنزيل يقول الله تعالى في من تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يندموا إليه في غزوة تبوك فليدهكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون وهذه الآية تؤكد على أهمية البكاء وقيمته أما عن عن النسارى فيقول فيهم الله جل جلاله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ونتعلم من هذه الآية أهمية الدموع وقدرها عند الله وفي آية أخرى قال الله تعالى في المؤمنين الفقراء الذين أرادوا الانضمام إلى الجهاد ولا على الذين ما لا الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيد من الدم حزنا ألا يجدوا ما يفكون ألا يجدوا ما ينفقوا فالقرآن الكريم يزكي من تفيد أعينهم بالدموع من خشية الله ويرفع عنهم الحرج ويهث الناس على البكاء بيد أن البكاء يجب أن يكون في محله وموضعه لا يكون بالحج المعبود فالبكاء الذي يكون بدرب الرأس وشد الشعر أو البكاء الذي لا ينبأ من القلب ويكون بغرد التظاهر تظاهر هو بكاء غير محمود فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي أحيانا خوفا على أمته ورأفة بهم وأحيانا ما يبكي رحمة على الأموات وحينا آخر يبكي خشية الله وخوفا وكثيرا ما يبكي خشوعا عند سماعه القرآن أو عند عندما يصلي والآن لنلقي نظرة على هذا الموضوع to wata za ku ga da na karanta wannan ayar sai na dan tsaya ni dai ba wai malami bane amma dai kusa akan yi kuskure wajen rubutu kuma an yi kuskure in ba Allah ya daba ba a gani a daɗe ba a gani ba wannan ayar da malamin ne kawo a nan na fale da haku kamar na ga kuskure ce zan gaya muku dalili ita ayar kuma ya kawo ta dalilin da take shine waɗanda suka su je yakin tabuka ba hasali ayar ma Allah yana magana akan munafukai ne cewa a duniya su yi dariya kaɗan za su yi kuka mai wa a shi ne falle da haƙo ƙalilin su yi dariya kaɗan saboda duk duniyar nan kaɗan ce Allah ya ce wal yabku kasiran amma za su yi kuka mai yawa shine a can lahira kuma Allah ya ce za su yi haka ne za'ami ma kanu yaksibun sakamakon abin da suka kasance kuna aikata suna aikata kun ji fasara ayar kun ga ai ba za ta zama dalili na cewa kuka ai kuka ba ku na jin ba ku ji me nake faɗa ba na'am na yi magana man ai ko eh alaikum assalam ita ayar gaba ɗaya ma magana na dama take ba ba na magana na dama take ba wato wannan kawai da yake ayar ba a kan mamu ne take magana ba ita a ɗan dudduba tafsirai da abin da ya sa na ga ayar na ga ta yi bambar kwai na ɗan yi wani da sa kanta ne saboda wani da na tafsirai da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba amma shi yasa da na ganta sai na ji na ya ta saboda duk inda ka ganta gaba ɗaya maganar munafukai take kuma Allah yana musu wato tsoratarwa ne ko gargaɗi cewa duk abin da za su yi a duniya ɗan kaɗan ne suna ta dariya kuma a dariyar su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi magana su yi dariya su yi munafurci su yi dariya da da gangan ma suka ki zuwa yakin tabuka kuma suna ta cewa lalle musulmi za su tsantsana kudin su na to shine sai Allah ya ce ba damuwa fa le da hako kalilan su yi dariya amma dan kalilan saboda mai duniyar gaba ɗaya inda za su rayu suna dariya ma kaɗan ne amma Allah ya ce kuka na zuwa za su yi kuka mai yawa shi ne kuma Allah a cikin alkurani ya gaya mana yadda za a yi da 'yan wuta ta yadda za a ringa musu ɗaurin butan malam ana jefa su a cikin wuta Allah ya ce ta wa'iza ulku minha na a makana dayikan mukarrani ya ce da'ahu nalika subura za su yi nan ne za a yi kuka ihu ayyo har ma mala'iku sai musu latar da uliyau masu buran wahidan wadu suburan kasira sai kuka a yi kuka sosai duniya an kana kuka haƙuri ake baka mala'iku kuma sai ma suke yanzu za ka fara ba ka fama da kuka ba eh saboda azabar tukunna ba a yi ta ba wannan kaman a fataiza ne a ci abincin ba tukunna Allah ya tsare mu yace mala yace wato kuka a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi kuka shine zubar da hawaye saboda jin wani radadi ko kuma nadama ko wani bacin rai wani lokaci ana yin kuka ma saboda farin ciki yace kuma wato wani lokaci wato bacin rai da bakin ciki yana sa ai kuka wanda yake ciki mutum yana fama da bakin cike da ke cikin ransa yace sai dai yawan dariya da kaiwa matuƙa cikin dariya al'amari ne wanda musulunci baya so a cikin addininmu wato yace sabanin haka kuma za mu samu cewa kuka umarni ne wanda yake abin so musulunci ya yi kwaɗaitar ce a ringa kuka ya zo a cikin alkur'ani ku je ba abin da yace ya zo a cikin alkur'ani ga waɗanda suka ƙi zuwa na allazina takhallafu waɗanda suke suka ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su je yakin tabuka ba Allah ya ce musu ku yi dariya na su yi dariya kaɗan su yi kuka da yawa sakamakon abin da suka kasance suna aikata to kun ga wannan ina ya zama ƙarfafa cewa na kuma shi ma ya kawo tabuka sai ya ce amma dangane da nasara to ga wannan shine kukan da ake so Allah maɗaukacin sarki ya yi magana a kan nasara wato sarkin habasha na jashi lokacin da manzo Allah sallallahu ya aika farkon mutanen da suka hijira a lokacin nan kafiran makka sun tada wasu delegation mai karfi a ji a dawo da su a lokacin nan Ja'far bin Abu Abi Talib shine yana cikin su da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun je sun kai wa Najashi kyauta sun samu nasara har ya sa an je an nemo su an zo fadarsa sai yake tambaya to me ya faru ake bayani suka zo da bayanai iri-iri karatu ne mai tsawo cewa gashi gashi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza na laifi shi kuma ya tambaye su ku haka ne suka gaya masa menene musulunci a ciki har suka karanta masa magana annabi isa alaihi salam wanda shi din yana kan kujera da yadda jin ayoyin kawai sai yana zubar da hawaye yani Allah yake magana a kai su cewa idan suka ji abinda aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce tara ainahum tafidu min ad-dam zaka ga idanun suna zubar da hawaye menene mimma arahu min al-haq saboda abinda suka sani na gaskiya sun ji labarin annabi Isa na gaskiya har ma Allah madaukakin sarki wanda ya shirya a cikin sai karbi musulunci kamar shi na jashi a musulunta da haka yake addu'a yake cike cewa ya kuluna suna cewa rabbana amanna ya ubangiji mun imani faktubna ma ashahidi ka rubuta mu cikin masu shaida yace kuma zamu gane da wannan aya to kaga wannan in tayi magana ahamiyatul buka yayi daidai na wannan tayi daidai akan ahamiyatul buka muhimmancin kuka saboda wannan kuka ne na imani amma wancan da ake cewa kai kuka kaɗan za ka shiga wuta na kaga ya yi dan yi wata magana bauɗe kaɗan amma ta iya yawa ni ne fa ban gane ba a wata aya daban Allah maɗaukacin sarki yana gaya muminai talakawa waɗanda suka so kaga su bi manzon Allah sallallahu alaihi wajen jihadi wanda suka zo suna neman abun hawa su ma a basu su hau don su je jihadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wato kaman an cika lambobin da za su je mutanen sun isa Allah maɗaukacin sarki ce sai kaga mutum ya jiya yana kuka a yanzu shi bai samu zuwa ba kaga sabanin mu an ce a zo jihadi mu shiga karkashin gado mu kuya shi ya zo ya ce zai je jihadi an ce ba zai je ba yana kuka na bai samu zuwa ba Allah maɗaukacin sarki ya ce kuma banda waɗanda idan suka zo maka don ka samu inda za ka tura su ka sa su cikin wanda za su jihadi sai ka ce musu ba abinda wato babu waje sai ka ga sun juya amma idanu suna zubar da hawaye saboda ba su samu abin da suna da kuɗi da sun kawo da kansu da sun ɗaurauyin kansu amma ba su da shi da haka alkur'ani ya tsarkake waɗanda suke kuka suke zubar da hawaye don tsoron allah sa'annan ya ɗaga wato wato matsayinsu sa'annan alkur'ani yana kwadaitar da mutane su yi kuka amma fa kukan ya zama a matsayinsa kukan ya zama a mazauninsa kuma a yi shi saboda Allah kuma ya zama a wato haddi na hankali saboda kukan da ya zama mutum zai ringa buga kanshi yana yaga yana jan gashin kansa ko yana ko kukan da babu shi a zuciya kukan da babu shi a zuciya ya zama kawai mutum yana kuka ne don a ce kaiwa ne yana kuka kaiwa ne mai kuka ne na na taɓa ba ku labari ni ma ba labari aka bani a nan garin wai wani liman suna sallah asuba yana yana yana yayi kuka yau yayi kuka gobe yayi kuka wai wani sai ya ce wa abokinsa da yake duk masu hali ne su biyu ya ce ya kai kuka balle mamun ku yana ta kuka to shi ne washe gari da ya fito sai ya fito da bandirin dubu hamsin sai ne kamun liman shi sai ya bashi to sai aka yi sallah ba kuka shi ne bayan sallah ya ce masu haka ake yi ku daina barin limamin ku wato kaga wannan shi kuka ake bai da kuɗi ko ah me fasara wannan na kawai yana kuka ne bai da kuɗi to an taɓa ba mu labarin limamin shi kuma da ake tambayin shi yau za a yi kuka ya ce a sai gobe na haka kenan shi kuma ma shi shiga ke yake ba ma ba ma zuwa yake to duk wanda kaga wasa ne yawa so kukan zuwa yake akwai ban Allah da kukan zai zo su yi kokari su hana shi amma ba zai hannu ba ba wai kowa ka ji kai kuka kuma ka dauka ba da Allah yake kuka ba a'a akwai wanda za ka ga sun yi kokari kukan kada ya zo amma Allah ya fi karfin su ya zo to shi ne wanda ake nema wanda yake yana daga zuciya to shine kuma kuka wanda yake da Allah zai ke wa mutum sakamako gwaggwaba a kan shi domin za Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci yana kuka saboda tsoron Allah wani lokaci yana kuka saboda tausaya wa al'ummarsa wani lokaci yana kuka saboda tausaya waɗanda suka rasu wani lokaci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka saboda tsoron wato mahalicinsa shi kadai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka lokacin da ake karanta alqur'ani lokacin da yake sallah wani ya ce ta yanzu za mu yi bayani dangane da abin da ya shafi kuka da ladala insha Allah an ga mana wurin ga azkar azkar na safe da yamma waɗannan lokuta da muke fuskanta ina nufin lokutan ba ma lokutan najeriya lokutan duniya wala wanda bai iya azkar bai koya saboda musifu yanzu kun duba suna ƙara ninninkuwa suna ƙara ƙaruwa abinda ba ka tunani ba ka tsammani sai ka gashi yake ta yi bawan alan da wannan usain aliyu ta kuma kwana wajen goma sha ɗaya ce na ana neman sa ya ɓata a shi a gonarsa ya je yana sallah mai gadin gonarsa kawai ya daɗa ya tsara mara a nan kuje ba a kuje ya tsara mara abin nan shi da kai yake bayani da ya ɗago kuma ya ringa cika maruƙa a ƙirji ya kashe shi ya kasa suka sa gawan shi a buhu suka sa a rijiya na gonan suka zuba ciyawa suka kora awaki talatin da raguna talatin da shida da akuya hudu ko wani ne ko shida a nan kuje aka kama a kabusa sorry a kabusa suna gogari za su loda za su tafi kano to kaga yanzu al'ummar da suke wannan dan allah su ne suke son su zauna lafiya na irin cin amana irin wannan na a kaga duk ƙarshen cin amana kenan mai gadin ka wani in wani ne ya zo zai cuce ka kana sa ran na shi zai tsare ka da haka mu kula da azkar mu kula da azkar manzo Allah sallallahu alaihi ya bamu magani kowane shaidani kowane shari mu wallahi gaskiya ne suna tana yi eh sai mu kula Allah kuma ya tsare mu Allah ya Allah ya gan shi haka aka dauko gawan a cikin rijiya abin zai baka tausayi to to a nan gari? Wusetu? Sarrafe? Ta shiga? Lalle ka ga azikar. Ka ji robbery ake yi. Allah ya tsare mu. to da Allah robori da rana a wuta ce abin ba shi a wani dare to a sau koma na wani ne a cikin wuta tu Allah ya tsare mu amma almuhimmi da mai ta addu'a kiyaye duk abin da kake duk saurin ka gaza ka yi addu'a mai ta addu'a Allah kuma shi zai tsare mu Allah ya tsare mu نعم نعم كيف صغار الألفي معلمنا نعم wallahi na zaɓe ba in wallahi manta ne ni ma na ya ɓata a nan kowa ba ka taɓa zaɓe ba za ka shiga masallaci a yi ba na wani zaɓe su addinin nasu su ne masu shi su suke yin abin da suka ga dama kuma musulunci ba na neman bane na shi ma neman biyayya yake bi sai abin da Allah ya sa shi sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi sai abin da suka biyo wannan hanyoyi da haka su abubuwan nasu wani iri ne wato Allah madaukakin sarki shi yake mana yaki abin da ya sa ma dole ma su kawo mana saboda ai sun kai wato tuna abin da ya faru a kotun sunan da aka kai wani abu akwai na eh ozun an yi da ƙarfi ana sa abin da shi na kamar wayo-wayo kusa a yi ana nan tafe na'am gaskiya ne ba maduba bukar eh haka suke yi kuma da gaske ne akwai abubuwa da yawa ba ma ciwo ba da suke sama da wannan dabaru eh kuma mu ya kamata lalle mu tashi tsaye eh wannan kokari da aka yi Allah ya saka da kai eh mala ya hayi duk ko ka san shi ko yawa mujahid ne Allah ya biya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين